بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة من السادوة والمنتافية تعتبر يوم من الشائع وترمضان hijirar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 1447 wacce ce daidai da 27 ko to 28 ga watan biyu shekarar 2026 miladiya a wannan masallaci ne albarka masallacin juma'a na darul qur'an da ke nan ganyen goda saninaka don ci gaba da gabatar da tafsirin alƙur'ani mai girma wanda muna nan a cikin suratul an'am a jiya mun yi karatu a ayoyin da su gabata mun tsaya kan aya ta ɗari da ashirin da biyar a cikin jerin biyar waɗannan ayoyi eh da ashirin da hudu a cikin waɗannan ayoyi wanda insha Allah ta'ala yau za mu tashi kan aya ta ainihin wato ɗari da ashirin
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون الله سبحانه وتعالى يشكب لهم بياني بيان bayanai da ya mana dangane da kwatankwacin mutum musulmi da wanda yake kafi ya nuna mana cewa musulmi shi ne rayayye shi ko kafiri ko da yana rayuwa a cikin mutane yana yawo yana kai komo to shi matacce ne sannan allah ta'ala ya nuna mana yadda ake kawata wa mutanen banza miyagun ayyuka waɗanda za su dinga yi a bayan sun bi tafarkin bata tafarkin da ba na Allah ba ba na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba sannan Allah ta'ala ya nuna mana ƙarshen makircin masu makirci cewa in sun yi makircin ma dai mummunan sakamako na wannan makircin yana komawa ne zuwa ga kawunan su amma mafi yawan su ba su san haka ba to sai Allah ta'ala ya ci gaba da cewa faman yuridillahu an yahdiyahu duk wanda Allah yake nufi ya shiryar da shi yashrah sadrahu lil-islam Allah sai ya haskaka kirjinsa ya yalwata kirjinsa ga karban addinin musulunci wa man yurid an yudillahu wanda yaso ya batar da shi yaj'al sadrahu dayyiqan haraja sai ya sanya kirjinsa zuciyarsa ya zamto mai kunci harajan mai tsananin kunci ka annama ya sa'adu fi sama kamar wanda yake yunkurin zuwa sama ba tare da wata na'urar da za ta iya kai shi ba kadhalika yaj'alu Allahu ar-rijsa ala alladhina la yu'minun kamar haka ne Allah yake sanya datti datti a nan malamin tafsiri kace shine shedan kamar haka ne Allah ta'ala yake sanya shedan yake dora shi akan waɗanda ba sa yin imani wa hadha siratu rabbika mustaqima ubangiji ta'ala yace lalle wannan shine hanyar ubangijinka madaidaiciya qad fassalna al-ayati hakika mun yi bayanin ayoyi daki daki li qaumin yadhakkaruna ga mutane ma'abuta wa'azantuwa da faɗakuwa da tuntuntuni game da ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala lahum darus salam
lahum darus salam inda rabbihim وهو وليهم اليوم ب وهو وليهم بما كانوا يعملون Allah ta'ala yace lahum darus salam inda rabbihim su waɗannan bayi masu wa'azantuwa masu karɓan wa'azi lahum darus salam inda rabbihim suna da wani gida na aminci wanda babu hauragiya a cikinsa inda rabbihim a wurin ubangijinsu wa huwa waliyuhum kuma shine majibincin al'amarinsu bima kanu ya'malun da abin da suka kasance suna aikatawa a waɗannan ayoyi Allah subhanahu wata'ala yana nuna mana yadda yake sarrafa ayoyinsa yadda Allah madaukakin sarki ya sanya zuciya ya zama nan ne wurin samun shiriya da kuma wajen samun bata a nan Allah ta'ala yana mana bayani cewa ne duk wanda Allah ta'ala ya nufi ya shiryar da shi to zai yalwata kirjinsa na farko dai zai haskaka kirjin nasa da haske na imani abu na biyu a yi shabahu sadr yana nufin Allah ya sanya zuciya ta zamto mai yalwa yadda za ta iya karɓan kowane irin saƙo da ta ji daga wurin Allah ka san wani zuciyarsa tana da kunci ko da akwai haske a cikinta yadda idan an faɗi wasu batutuwa game da Allah game da addinin Allah sai ji cewa zai iya karɓan wasu amma ba zai iya karɓan wasu ba saboda kirjin nashi ba shi da yalwan da zai iya karɓan wannan wahayi na Allah subhanahu wataala to bayan Allah ya sanya haske a zuciyar bawa gwargwadon yardanka da Allah gwargwadon binka da addinin Allah shi zai sa kuma kirjinka ya dinga samun yalwa yadda za ka dinga karɓan kowane irin sako daga wurin Allah subhanahu wa ta'ala to shi ne Allah ta'ala ke cewa wanda Allah ya so shi da shiriya Allah sai ya haskaka masa zuciyarsa sai ya yalwata masa zuciyarsa lil islami wajen karɓan addinin musulunci ya zama ya musulunta ya kuma karɓi wannan saƙo da ya zo daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala wa man yuridi an yudillahu wannan ko da rahmar Allah kenan wa man yuridi an yudillahu wanda ko Allah ya so ya batar da shi yaj'al sadrahu dayqan sai ya sanya kirjinsa zuciyarsa ta zamto dayqan mai kunci harajan mai tsananin kunci an gane wannan gari sai daga abubuwa ne guda biyu wance mun ce haske da me yalwan kirji Allah sai haɗa su gaba ɗaya yashrah a kalmar alin shirah wannan kuma sai Allah ta'ala ya ambace ta da cewa dayyiqan aka ce kuma harajan wanda Allah ya so ya batar da shi sai ya sanya zuciyarsa ta zama to mai kunci kuma mai tsananin kunci kenan kuncin ya kai tsananin da ba zai iya karɓan wani abu na shirya ba sai ya zama yana rinjayar da son zuciyarsa duk abin da aka zo da shi in ba ya yi daidai da ra'ayinsa ba in ba ya yi daidai da son zuciyarsa ba to zuciyarsa babu wajen karɓan wannan saƙon shi ne yadda an sadarahu bayyakan sai ya sun irjinsa zuciyarsa ta zamto bayyakan mai kunci harajan a wata ƙara'an harijan mai matsanancin kunci an gane wannan yadda an sarrafa bayyaban harajan sai ce ka annama ya sa'adu fi sama yanzu misali mutumin da ke son ya je sama ba matakala ya yake yi na'am eh ba zai yiwu ba amma ai shi baya ganin ba zai yiwu ba don haka zai ta kokari ya tafuffuka ya ta tsalle sai ya ta karkare ya yi tsalle sai gaba zai ba sai ya dawo ya ƙara karkarewa ya tsalle sai ya ƙara dawowa me zai faru zuciyar za ta sami tashin hankali ta ta bugawa ta ta bugawa ta rasa natsuwa sannan kuma ya gajiyar da kansa to kamar haka ne wanda Allah ta'ala ya so ya batar da shi in ba wani abin bata aka zo da shi ba ka gani yana motsawa yana harrakawa a cikin addinin musulunci a amma da an ambaci bata sai ka ji ya ji daɗi da an ce a zo a bi Allah ka wannan mutane sun shiga tsanani a zo a bi manzon Allah to ka ji fa su kullum maganar su kenan a tsaya Allah a tsaya manzo to su wani fa ya su ma ba za a bi su ba to kaga yana son ya tashi sama babu mene ba matakala don hanyar Allah da ta manzon Allah ita ce tafarkin da ke da mene miƙaƙiya ita ce hanyar da ke kai mutum zuwa gaba zuwa ga Allah amma hanyar kowane mutum da ka sani a duniya tana jirar da shi ne a tashan bata daga bata kuma sai wuta Allah ka kare mu shi yasa a cikin jerin jir ayoyin sai Allah ya nuna maka wanda Allah ya shirya da shi din nan to ina ne ba kuma sa shi ne zamu zo mu ji to sai Allah ta'ala ya shiga bar cewa كأنما يصعد في السماء kamar wanda yake yunkurin zuwa sama ne amma babu wata sama jannati babu wata na'ura wacce za ta ɗauke shi zuwa sama Allah ta'ala ce kadhalika yaj'alu Allahu ar-rijsa 'ala alladhina la yu'minun to can da Allah ta'ala ce dayyiqan harajan sai malamin ta ce ai la yattasi'u li qabul al-iman wa hulul anwarihi fihi حتى لكأنه يتكلف الصعود إلى السماء وما هو بقادر هذه سنته في الهداية والإضلال الشعبين ده يجي في أنا zuciyar mutum ba ta iya yalwatuwa yadda zai iya karban haske na imani kamar mutumin da ke kallafa kansa ne sai ya je sama sannan babu wani abin da zai iya kai zuwa ga sama wani ke sunar Allah wajen shiryawa da batarwa sai Allah ce kaman haka ne Allah yake sanya arrijisa kalman arrijisu ma'ananta ne datti kamar haka ne Allah ke sanya najasa datti kazanta alal ladina la yu'minun akan waɗanda ba su yin imani shi sa da yawa daga cikin malamin tafsiri ka ce abin da ake nufi a nan kalman arrijisu Allah ta'ala yana jefa duk wani abin da babu alkhairi a ciki a cikin zuciyar mutanen banza a jefa musu girman kai rawanin tsiya a jefa musu hasada wanda cin gyaran Allah ne hasada ko a jefa musu hada Allah da wani shirka kenan a kawata musu kafirci sannan kuma ga shedan wanda shi shedan shine zai zama direba wanda zai dinga tuka wannan zuciyar zuwa ga abin da take son yi in muna so mu gane wannan Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa alam tara anna arsalna ash-shayatin 'ala al-kafirin ta'uzzuhum azza shin ba ku gani ne shin ba ku da masaniya ne yadda muka tura shedan muka aika shedan akan waɗanda suka kafirta ta'uzzuhum azza shedanun nan suna iza ku suna ingiza su ingizawa mai yawa zuwa kafirci Allah ta fala ta'jil alaihim kada kai gaggawa a kansu inna ma na'uddu lahum adda mune musu mummunan tanadi ne tanadi ne girma na azaba wanda za su zo su ɗanɗana ta a wurinmu kenan kaga wanda ya ƙin imani da gangar ya juya baya daga abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi umarni da shi ya yi kira zuwa gare shi wannan ya riga ya halakar da kansa kenan Allah madaukakin sarki ya tsare mana imanin Allah ta'ala ya ce wa hadha siratu rabbika mustaqima to wannan fa shine tafarkin ubangijinka mustaqiman hanya ce wacce take mustaqiman tsayayya hanya ce miƙaƙƙiya babu wani kwana a kanta don hanyar Allah jama'a hanya ce wacce annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama Allah ya aiko mana shi a matsayin haske mai haska mana duhun kafirci mai haska mana duhu na ainihin wato son zuciya mai haska mana duhu na bid'a mai haska mana duhu na jahiliya zuwa ga hasken imani zuwa ga hasken sunna zuwa ga haske na samun tsira gaba da Allah a ranar alkiyama to kaga wannan ce hanya madaidaiciya kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa taraktukum ala al-mahijjati al-bayda na bar ku akan wani tafarki akan wani gwadabe wanda yake mai haske fariqan layluha tanhariha daranta kamar yininta la yazighu anha illa halik babu wanda ke kaucewa da barin wannan hanyar sai wanda ke halakacce ashe duk wanda ka ganshi baya bin sunnar manzon Allah duk wanda ka ganshi baya bin musulunci to wannan ya riga ya kama tafarkin bata ya kama tafarkin samun azabar Allah Allah madaukakin sarki ya tsare mana imani jama'a wannan kenan daga cikin abin da waɗannan ayoyi suka yi mana ishara zuwa gare shi Allah ta'ala ya ce wa hadha siratu rabbika mustaqima wannan ita ce tafarkin ubangijinka miƙaƙƙe qad fassalna al-ayati hakika mun yi bayanin ayoyi daki daki li qaumin yadhakkaruna ga mutanen da suke wa'azantuwa suke kuwa sai ya zama waɗanda suke da imani suna sanin cewa wannan abin daga wurin Allah ne subhanahu wata'ala to wannan kuwa da suka yi da wa'azantuwa ina zai kai su Allah sai ce lahum darus salami inda rabbihim suna da gidan aminci a wurin ubangijinsu Allahu akbar Allah kai mu aljanna wannan ya nuna maka shi aljanna ba ne ba hauragiya babu shirme ba bankaura ba zagi ba jin bakar magana babu wani abin da zai taba zuciyar dan adam a gidan aljanna gida ne na aminci shi yasa Allah ta'ala ke fadi a sautu Yunus yana ta wallahu yad'u ila daris salam Allah yana kira zuwa ga gidan aminci wa yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim kuma yana shiryar da wanda ya so zuwa ga tafarki mabayyani tafarki miƙaƙƙe a wurin Allah subhanahu wa ta'ala don haka jama'a abin da yake da kyau ga mutane su yi ƙoƙari a lokacin da ainihin wato wani abu ya same ka ko da laifi ka tsinci kanka a kai ko da bid'a kai ko me kai kokari za ka yi kai gyara idan kuma ka kanka akan hanya madidiciya kai ta roƙon Allah ya tabbatar da kai akan wannan hanya in kuma akwai wasu ɗan matsaloli tsakaninka da Allah yi kokari kaga ka gyara su dan tafiya ta maka kyau domin kamar da Allah ke faɗi a suratu Maryam illa man taba wa amana wa amila salihan فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا سيدي فوئن كتوبة وآمن سكي إيماني وعمل صالحا سكي أيكة أيكي نجر جري التي فأولئك يدخلون الجنة وتنسوني وتنس إشجاجدا الجنة ولا يظلمون شيئا كما باء ذلك سقومي دقتين أبن سكي نأيك اللادات Allah ka dakatar da mu daga aljanna jama'a gidan dadi ne Allah ka shigar da mu aljanna Allah ce la yasma'una fiha laghwan wala ta'thima ba ka taba jin wata yasasshiyar magana a gidan aljanna ko wata magana ta batsa ko wata magana mai batare illa qilan salaman salama sai dai kawai fadin aminci dai aminci dai ina fata an gane wannan innal ladina amanu wa amilus salihati يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات نعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام كذا شيء حتى جيس إلى الجنة تشي سلمات أمنش السلام عليكم ورحمة الله ملائكنا شيء سلام عليكم بما صبرتم أمنش ألا يثبت أكونكم سبو لهقري da juriya da kuka yi wajen bin Allah gidan duniya duk wani kunci da ce muku aiko gidadawa ne aiko ba ku waye ba aiko ba ku shiga zamani ba mutum ya kuntatawa kansa ya hana kansa sakat bayan rahmar Allah nan mai yalwa ce wannan mai kallon yalwar rahamar Allah ke nan shi gaba da saba wa Allah wani kuma ya ce kai da Allah kana ma kana ma Allah tsoron menene sabon maciji ne kai gani kake kamar kana yi kawai zai tare ka to ba ka Allah yake ba ma'ana kai ta fanta ba wanka ba komai lokacin da ka zo ka tuba babu shakka wannan munin da zato ne ga Allah subhanahu wataala rashin ganin girman Allah ne subhanahu wataala wajen gudanar da ainihin wato rayuwa Allah ta'ala ta tsaye Allah ta'ala ce lahum daru salami inda rabbihim su yan su waɗannan mutane masu wa'azantuwa shiryayyu akan hanya madaidaiciya suna da gidan aminci a wurin Allah a wurin ubangijinsu mahaliccinsu mamallakinsu wa huwa waliyuhum kuma shi ne nan majidincin lamarinsu kenan muminai wani ne mataimakinsu Allah wani ne waliyinsu Allah in gaba wani ya je yana nemo wani waliyi daban to ya rabu da Allah ya shi da kansa Allah ya ce Allahu waliyul ladina amanu Allah shi ne wali, shi ne majidinci, shi ne masoyi, shi ne mataimakin waɗanda suka yi imani. Na fatan gane wannan. Yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur yana fitar da su daga me? Daga dufai na kafirci, na zalunci, na ainihin wato bid'a da duk wani ƙazanta Allah ta'ala yana fitar da su daga wannan. ilan nuri zuwa ga hasken imani da musulunci da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da kuma kyawawan ayyuka amma wallazina kafaru amma waɗanda suka kafirta awliya'uhum at-taghutu majibin sallamarin su sune dagutai masu hukunta musu wani abu sabanin abin da Allah ta'ala ya hukunta sabanin abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zo da shi wannan taghuti ne yukhrijunahum min an-nuri ila adh-dhulumat su ko suna fitar su daga wannan haske zuwa ga hiffai na bata kafirci shirka bid'a dukkan wani mummunan aiki ne Allah yace ulaika ashabun nar waɗannan su ne ‘yan wuta Allah ka kiyashe mu kun fiha khalidun kuma za su dawwama a cikinta ba nan kaɗai ba ne a suratul a'raf Allah ya ƙara yin bayanin cewa Allahu waliyul ladhi inna waliyyi Allahu alladhi nazzala alkitab lalle majibincin lamarina masoyina mataimakina shine Allah alladhi nazzala alkitaba wanda ya sassaukar da littafin alqur'ani wa huwa yatawalla salihina kuma Allah shi ke jibintan al'amarin salihan bayi kenan ka riƙi Allah a matsayin wa a matsayin waliyinka a matsayin masoyinka a matsayin mataimakinka a matsayin mai lura da al'amuranka to wannan ka riga ka kirke amma ka riƙi wani to lalle ka kama hanya bata Allah ka kare mu a wani wurin Allah ta'ala cewa inna ma waliyukumullahu wa rasuluhu والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون وليكم majalisin al'amarinku shi ne Allah, wa rasulihi da wani manzonsa, wallazi na amanin da zai riƙi sala da masu imanin nan da ke tsare sallah suke ainihin wato tsayar da sallah yadda ya kamata. Wa tuna zaka, kuma suke bayar da zaka, wa hum raki'una suna cin alhari suna cin masu yin rukuni, suna cin masu yin sallah da kulawa da ibadar Allah subhanahu wa ta'ala. ثالث ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم المفلحون ألا كتابنا الشمس ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا ألا تولنك يا تبتني سود ألا شيني مجد شن الأمر سوى مؤمنين وأن الكافرين لا مولى لهم أما ذو كافرين باسد ولمجد شن لمجد ba su da mataimaki ina fata an gane wannan sannan a sotul amfani Allah ta'ala ya ambaci kwatankwacin wannan ina fata an gane wannan don haka kame da Allah ta'ala ke cewa ni'mal maula wa ni'mal nasir madalla da wannan masoyi madabincin lamari ko madalla da mataimaki in ya zama shine Allah subhanahu wata'ala wa huwa waliyuhum Allah ta'ala shine majibincin lamarinsu bima kanu ya'malun da abin da so kasance ayyukan wato suna aikatawa ya ku uwa waɗannan ayoyi idan mun lura da kyau sun karantar da mu abubuwa daban-daban abu na farko idan mun duba da kyau za mu ga cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana nuni a kan wannan ayoyi cewa Allah ta'ala ashe yana da sunna akwai sunnarsa in muka ce sunna ana muna nufin tsari wajen shiryawa da mene fatarwa duk wanda ya ga gaskiya sai ya bi ta to sai Allah ya ba shi dacewa kuma ya ƙara masa shirya akan me shiryarsa wallazina tadau zadahum hudan wa atahum taqwahum wanda kuma ya ga gaskiya amma ya ƙare ta a gefe ya bi hanyar bata ya zaɓa wa kansa bacewa shi kuma Allah ta'ala sai ya masa wannan kul man kana fi dhalalati falyamdud lahu ar-rahman madda kace duk wanda ya kasance akan bata to Allah ya ƙara masa bata akan bata shi zaka ce duk wani abin da aka ce bata ne kullum za ga yana cin sabon salo yake ɗauka sai da za ka yi ka tambaya menene farilla a cikinsa babu menene musahabi a cikinsa babu meye sunna a cikinsa babu menene kawai son zuciya ce tsabagi to wani kuma saboda ya tsara wa kansa laifi akan laifi sai ma ya koma yana cewa saboda ya bai wannan abin kariya sai ce ai Allah ne ma ya fara yin irin wannan aikin to kaga bid'a ce sai mutum ya kirkiri bid'ar sai kuma ya ruga a guje ya je nemo mata dalili ko da mai rauni ne dama wannan tsohon abu ne ma dalla man dalla illa tahta hujjatahu duk wanda kaga ya bata to ya bata a karkashin taka hujja ce shi yana ganin shi a wurin sa wannan ita ce hujja Allah kai mana kariya Allah kai mana tsaro abu na biyu wannan ayar ta nuna mana cewa ko da kar kafir yana walwala yana jin daɗi a duniya Allah ya masa yalwa to wannan zuciyar ta ce a cikin kunci a cikin damuwa a cikin matsi yake rayuwa ya ja'al sadrahu dayiqan harajan an gane wannan duk lokacin da aka bijiro masa da imani sai zuciyarsa ransa ya bashi bai son ma ya ji an yi labarin wani abu da sunan addini ko imani jama'a ina fata an gane wannan sannan waɗannan ayoyi jama'a sun nuna mana cewa ashe zuciyoyin da suka kafirta Allah na jefa abin da babu alkhairi a ciki shine datti na sha'awa da shubuha kuma wannan zuciyar za ta zanto nan ne sansani na shaidanu inda suke ma waɗannan zukata wahayi na zukurfal qawli ghururan zantuka na ƙayatattun zantuka na ƙarya don su ruɗe su gabar bin hanyar Allah subhanahu wa ta'ala. Abu na hudu, waɗannan ayoyi jama'a sun karantar da mu cewa, ashe duk lokacin da ka faɗa ku, ka tuna da wani abin da kake da kuskure a kai, sai ka wa'azantu ka dawo, to Allah maɗaukakin sarki sakamakon wannan da zai maka shi ne ya ƙara tabbatar da kai akan shari'a kuma karshe ya maka kyakkyawan sakamako a bayan wannan Allah ta'ala ya tsare mana imanin bayan wannan Allah subhanahu wata'ala ya yi man nuni zuwa ga cewa ashe masoya Allah suna taimakon juna wajen min wajen bin Allah haka nan matsiya Allah su ma suna kokari suna da haɗin kai wajen kokarin kawar da mutane gabar bin hanyar Allah subhanahu wata'ala Allah ta'ala ka dace da mu zaka jama'a wannan shine abin da Allah subhanahu wataala yana mana a waɗannan ayoyi sannan abu na biyu abu na ƙarshe waɗannan ayoyi jama'a sun karantar da mu cewa akwai tabbatar da irada ta Allah shine nufi Allah yana da abin da yake nufin bayansa da shi don haka duk abin da Allah ya nufi bayansa da shi wannan abin shine kaɗai ke zama alkhairi kuma shi ke tabbatuwa idan ya so ya shiryar da mutum sai ya shigar da shi an gane wannan wanda kuma ya so ya batar da shi sai ya sai ya batar da shi Allah ta'ala ya kare mana imani sai sai Allah ya ci gaba da cewa
ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم
Allah subhanahu wa ta'ala a wancan aya da muka karanta al-imam Imaduddin Ibn Kathir alayhi rahmatullah ya kawo hadisi ya kashin fadin Allah ta'ala faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil-islam hadisi ne kuma hasan yake cewa an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama game da wannan aya ta alqur'ani da Allah ta'ala ya saukar su ila annabi sallallahu alaihi wa sallam an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama cewa ayyun nasi akyasu cikin mutane waye fi wayo waye fi kaifin hankali ne cikin duk mutane gaba na duniya to ku tsaya ku ji sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ce aktharuhum lil maut aktharuhum dhikran lil maut mutumin da ke yawan tunawa da mutuwa shi kowa hankali shi ya fi kowa wayo shi ya fi kowa hangen nesa ba wanda ya fi kowa iya tara dukiya ba an gane wannan yawwa manzo Allah ya ce wanda ya fi kowa wayo shine nan aktharuhum dhikran lil maut wanda ya fi kowa yawan tunawa da mutuwa wa aktharuhum lima ba'dahu isti'dadan da wanda ya fi kowa yin tattali na abin da zai je ya tarar a bayan mutuwansa qala mai riwaya ce وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية أن تنبي النبي صلى الله عليه وسلم أكون كمدى وأن آية قال فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام وقالوا سيفا بيت شيء منظم الله كيف يشرح صدره يا رسول الله ويا يا كرجمة جثام يلواني كيف تهمي يا جثة جثام هتين يا رسول الله قال سيما منظم الله يشرح نور يقذف فيه wani haske ne wanda ake jefawa a cikin zuciyar bawan Allah mumini fayayyashari'u lahu wa yanfatiha sai ya zama zuciyar ɗan adam ta haskaka kuma ta zama mai yalwa qalu sabai suka ce fa hal lidhalika min amaratin yu'rafu biha ya manzon Allah yoshin wannan yana da wata alama akwai alamar da za a iya gane cewa Allah ya haska zuciyar mutum Allah ya yalwata zuciyar mutum sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce qala sai manzon Allah ya ce al-inabatu ila daril khulud alamomin haka shine kaga mutum yana yawan mai da al'amarinsa zuwa ga lahiransa yin aikin da zai gyara lahiransa gidan dawwama والتجافي عن دار الغرور da kuma nisantan gidan rudi shine wannan gida na duniya wal isti'dad lil maut qabla liqa'i al maut da kuma kyakkyawan tanadi na kyawawan ayyuka da mutum zai yi wa mutuwa kafin zuwa mutuwa jama'a kun ji bare bare to wannan ya fi kowa hankali a cikin mutane amma kullum kana tunanin ainihin da shekara ashirin masu zuwa an shekara talatin masu zuwa naka ne su ɗin naka ne ka mallake su ne wa ya gaya maka ko da ka kai za ka kai da lafiya wa ya gaya maka in ka kai za ka kai da arziki wa ya gaya maka in ka kai za ka kai cikin kwanciyar hankali ba wanda ba wanda ya gaya maka wannan amma Allah subhanahu wata'ala yana da abin da ya tsara mutumin da ke yawan tunawa da lahira duk abin da zai forecasting nan gaba ma tunaninsa ya za a yi yayi wani aikin da zai ƙara kusantar da shi zuwa ga Allah ta'ala jama'a mun gane wannan kwarai da gaske wannan kuma shi ne tsari jama'a duk lokacin da mutum ya zama haka to rayuwa ta yi kyau amma duk lokacin da mutum ya zama kullum tunaninsa kawai ya zan tara kaza ya zan samu kaza ya zan samu mukami iri kaza ya zan tara 'ya'ya da yawa ya zan yi kaza to wannan ya zama baya tuna mutuwa kenan baya tuna mutuwa kenan in ya zama wannan ne zalla ƴaƴan da ka haifa ma baka tunanin yau idan Allah ya kaddar na mutu wani hali ƴaƴana za su kasance a ciki shin na yi musu tarbiyyar da za su ci gaba da min addu'a in ma sun yi addu'an Allah zai karba ko kuwa in na mutu kawai shikenan na mutu kyawawan ayyuka na ma sun mutu dan jama'a wannan shine abin da zai sa mu dinga yin tattali kan lura da kyau a lokacin da kake iyayenka addu'a tsakaninka da Allah kana wa kakanninka kun shu kare wa kakanni ba ko da yaushe ba yawwa qur'ani ma ce qur rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira na annabi ibrahim ne kaka ce rabbana ighfir li wa li walidayya wa lil mu'minina sai suka ce mu'minina kaga ka ka cin rububi ne kai lil mu'minina amma ba ke bincika da addu'ar ba to idan ko da kana da wani ƴaƴa na kwarai to adadin shekaru da lokacin da za a dauka ana maka addu'an kaɗan ne kila bayan ka ayanka shekara hamsin shekara sittin in ma masu kan gado ne kenan in ma tunawa da iyayensu kenan an gane wannan muƙaddara hamsin sittin amma da sun yi wannan su ma sun mutu ‘ya'yansu su ma za su yi masu waye, kai kakan koko su iyayensu su ma iyayensu za su yi wa, don ka ga yanzu ka riga ka ƙare. Don haka abin da ya kamata ka yi, ka yi wani aikin alkhairi, ka bar wani legacy, wani babban aikin da kullum za a dinga amfana da wannan aikin ta hanyar Allah ko kuma aikin da ya zama taimako ne ga al'umma. Ka gina gadoji, ka yi kwalbatoci, ka taimake marasa ƙarfi ka tallafa wa tsari na ilimi makarantar da ke buƙatar ajujuwa ka zo ka ce ni zan gina aji a nan wurin yadda kake gina kanka gida a duniya don ƴaƴanka da matanka su zauna to ka gina wa Allah wani wurin da kuma za a ci gaba da karantar da addini har zuwa ranar da Allah ta'ala iyaka da Allah ta'ala ya so wanda ko ƴaƴanka su maka addu'a ko ka su maka wannan aikin ladin naka zai ci gaba da gudana insha Allah jima mun gane wannan shine alama ta cewa kana da kaifin hankali ka gina rijiyoyi na burtsatse ka gina makarantu ka kirkiri makarantar da kanka don a ci gaba da karantar da addini karantar da mutane ilimi na zamani ba karamin jari bane wannan kake zubawa kanka mun gane wannan ka gina masallatai ka yi wa ɗan uwanka na dangi alkhairi ka kama yayan ka kai su makaranta ka ilmantar da su kakka damu a nema ganin ko kai baka da ko baka san kudin hannunka in wannan shine naka shi ta wata rana annabi sallallahu alaihi wa sallama ya shigo cikin sahabbai yana ce musu cikin ku nan wane ne dukiyar magadansa ta fi soyuwa gare shi fiye da shi dukiyar ya ba ya rasulullah ya za a yi musu dukiyar magada kuma a ce dukiyar magada mun kusan tafiyar namu dukiyar manzo Allah sai ce to famaluka dukiyarka kai ma anfaqta dukiyar da ka ciyar wajen aikin Allah wajen duk wani aikin alheri wa malu warathatika dukiyar magadanka kuma ma tarakta shine abin da ka mutu ka bari tsakanin da Allah yanzu yau yawanci din kullun da ya mutu ake lissafi zaka ga yaya tsakanin dukiyarsa dukiyar magadansa wacce tafi yawa tunaninsa ya za a yi kada ya bar ƴaƴansa a cikin halin kakani ka yi ya za a yi ƴaƴansa su ci gaba da kasancewa a cikin wadata bayansa to kuma ya manta arzikin kowa daban a duniya wani ko ya fito a cikin gidan wadata haka Allah zai kaddara maka wannan shan wahala kuma sai ya sha wallahi sai ya sha wani haka zai fito a gidan talakawa fituk sai Allah ya fitar da mutum ɗaya a gidan sai ya hutar da kowa ya kuma taimaki kowa kawai ka tsaya ka ji Allah ka tarbiyyantar da yanka a bisa tsarin addini ta kadin tunanin me zan bar musu a'a abin da zaka bar musu kenan tarbiyya kyakkyawar tsari su koyi sana'a su koyi kaza su bi hanyar Allah shi kenan ka ci riba kasance mana kawo da yawa ina fata mun gane wannan amma dai wannan alama ce ta cewa Allah ta'ala ya yi wa kirjinka saboda kana tunani zuwa ga makomanka Allah ta'ala ya samu dashi Allah ta'ala ya gaba da cewa wa yawma yahshuruhum jami'an kuma ranar da Allah ta'ala zai tattara su baki daya ya ma'asharal jinni Allah zai kira ya ce ya ku taron aljannu qad tattartum min al-insi kun yawaita jama'a kun yawaita nabiya daga cikin mutane وقال أولياؤهم من الإنس مجد تلمر الجنة متاني سيس شيء ربنا استمتع بعضنا ببعض يا رب يجمو ساشمو يا جداد ساشي يا موري وساشي وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا من كي أجل إياك أجلي شيني لوكشن لك إلى من أرى الدنيا هل زوا لوكشن لك آري قال Allah zai ce da su annaru maswakum khalidina fiha wuta ce makomarku khalidina fiha za ku dawwama a cikinta illa ma sha Allah sai fa gwargwadon abin da Allah ta'ala ya so inna rabbaka hakimun alim lalle ubangijinka me hikima ne ko masani ne game da dukkanin komai wannan ayar jama'a tana nuna tana da ban tsoro kwarai shi ne abin da muke gaya wa mutane yanzu misali kana neman zaɓin Allah akan wani al'amari wajen za ka nemi zaɓi ban ji ba Allah ko mutane don haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa idza hamma ahadukum bi amri idan ɗayan ku ya himmatu yana tunanin zai gudanar da wani abu na rayuwarsa to ya je ya alula ya yi raka'a guda biyu ba ta farilla ba sannan bayan ya yi wannan sallah raka'a guda biyu sannan sai ya zo ya nemi zaɓin Allah ya ce Allahumma inni astakhiruka bi ilmika ya Allah ni ina neman zaɓinka da iliminka da ka sani wanda ni ban sani ba wa astaqdiruka bi qudratika Allah ina neman karfin iko na gudanar da wannan abin da karfin ikonka wa anta ala kulli shay'in qadir Allah kai ne mai iko akan dukkanin komai fa innaka taqdiru wa la aqdiru domin Allah kai ne mai karfin zartarwa ni ban da wani karfin zartarwa wa ta'lamu wa la a'lam Allah kai ne ka sani ni ban sani ba kaji yadda da kake ma Allah kirari kace ya Allah ya Allahumma in kunta ta'lamu anna hadha al-amra ya Allah idan ka san wannan al'amarin da nake so gabatar khairan li alheri ne a gare ni fi dini game da addini na wa ma'ashi da rayuwata wa aqibati amri da ƙarshen al'amari na gaba ɗaya faqdirhu li Allah ka kaddara mun samun wannan abin wa yassirhu li ka sauwake mun samun wannan abin thumma qadir li alkhair haythu haythu kana ka kaddara mun alheri a duk inda yake wa in kunta ta'lamu Allah idan kana sana cewa أن هذا الأمر وأن الأمر شرا لي الشر نجري في ديني ومعاشي وعاقبة أمري دنياتا مرايواتا دقوم كرسنا الأمر أنا لاهرة فاصرف عني ألا تكود ون أبن قبرنا واصرفني عنه ألا نيما تكود هنكلينا قبرنا ثم قضي لي الخير حيث كان الله قدر من الهيري ادي inda yake in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai wannan sau daya sau biyu sau uku insha Allah idan wannan al'amarin alkhairi ne Allah zai kaddara maka shi ko ya sa maka sun a rai ko kuma ya kawo wani dalilin da zai bayyana gare ka ba alheri ne a gare ka kauce amma in dai kaji an ce wai ana zuwa wajen wani yana ittihara to bokanci yake bokanci kenan in ka ji an ce don mun karanta a littafin wasiƙatul ikhwan na Sheikh Uthman dan Fodiyo ya ce malaman banza ke yin wannan dillalan sharri su ne za su ce ka zo za a yi maka istihara bayan an yi maka sai a ce kwanta za ka yi mafarki duk wani cewa za a yi mafarki manzo Allah bai faɗa ba duk ƙarya ne ban kaura ce zama mun gane wannan galibi amfani ake da aljannu ana nemo su bincika su gani ta hanyar ilimin taurari wanda musibar da muke ci kenan a garin nan yanzu eh samari sun lalace yaro ba zai aure ba sai an ji an duba masa tauraron sa da tauraron ita yarinyan ya sun yi daidai kuwa akwai alheri ko babu ka ji shirme malam da za ka tambaye shi da mahaifiyarsa da mahaifinsa lokacin za ya aure ba ya duba mar koko kuma aka same ka ko kai ba na alherin bane ba na kwarai din bane ko da tunda kana zuwa jin buka kan aka dan samu matsala ko eh Allah ya ce Allah ka tsare mana imanin zaka jama'a wallahi mu shiga take mu kada mu raina abin da zai iya ragargaza mana imanin mu barawon asalin barawo shine barawon imani jama'a mun gane wannan barawon da yafi kowane barawo munin sata shine wanda zai sace imaninka ya kyale ka zan fankan fayau ba kami a tare da kai Allah ka tsare mana imanin mu to ranar alkiyama Allah ta'ala zai tara wa yawma yahshuruhum jami'an a wata riwayar da wata qira'ar wa yawma nahshuruhum jami'an Allah ce ranar da za mu tara su baki daya kaji ya ma'shar aljinni ya ku taron aljannu qad istakthartum min al-ins kun yawaita mabiya daga cikin mutane wa qala awliya'uhum min al-ins majibintan aljannu da shaidanu sai su ce rabbana istamta'a ba'duna bi ba'd ya ubangijin mu ai sashin mu ya ji dadin sashi mun ne muke mana hidima kuma sun mana wannan hidimar kaji eh mun ne mun ce za mu tsafi sun taimaka mana wajen tsafin nan mun ce za mu ba da lakani sun taimaka mana wajen ba da lakani sun ce mu yi kaza an yi kaza kenan kaga hadaka ce shi yasa da kaji an ce wani maye ne to matsafi ne yana aiki da shedanin aljannu ne mutum shi kadai baya iya manya sai ya haɗa shedanin aljannu su ake haɗa haɗa kai a ji a kashe mutum a ce an kama kurwarsa an yi kaza an yi kaza wallahi tallahi wannan tsafi ne kuma duk wani maye arne ne ba shi ba addinin musulunci duk wani matsafi arne ne ba shi ba addinin musulunci ka rubuta wannan ka ajiye annabi Muhammad ne ya faɗa kuma muna nan daram dakam akan abin da manzon Allah ya karanta jama'a mun gane wannan dan ba a bayyana mutane sharrin waɗannan mutane mafiya sharrin mutane kenan a cikin al'umma in ka ga an raba tsakanin ɗa da uba su ne in ka ga an raba tsakanin uban gida da yaron gida su ne idan ka ga an samu wata matsaloli akan 'ya'ya an haukata wani an lalata rayuwar wani an la'anta wani su ne mun gane wannan kai kwarai da gaske tsafi masifa ne tsafi bala'i ne a cikin al'umma malam shi yasa gashi ne muna ta rayuwa malam a cikin a cikin tasku malam wani ko wani dan zazzabi yayi sai ya ji an duba mar anya lafiya ko ba wadan ba su wani bane ko ce dan sun sai wani ba kansa gaba ɗaya tauhidin ya rubuta ya lalace ya koma ya ɗaura gudanar da rayuwarsa gaba ɗaya akan wasu mutane yasa wani boka ya yasa a garin nan ciwo ya kama shi yau inda yana iya ba yana iya ba da lafiya da da ba kansa ba amma ya iya zai iya ba kansa ba kuma ya mutum dole ba makawa an koma ga Allah saboda haka in ka ji Allah za ka mutu in ka ki bin Allah za ka mutu in ka yi imani za ka mutu in ka yi shirka za ka mutu in ma ka ki yin duka kace kai ba ruwanka da jijjika ma za je ka mutu me matsalar sakamakon ake dubawa ina ne makomar take shi daga cikin addu'o'in da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha Allah ka gyara mana ka inganta mana ƙarshen al'amuran mu gaba ɗaya ka sa ƙarshen ya zanto mai kyau وأجرنا من خزي الدنيا الله كتامر دمو دقا ولاك أنشي لتوزن شراي والدنيا وعذاب الآخرة دقما عذاب اللاهرة وكاجي أنا ربنا استمتع بعضنا ببعض يا الله تاشم يا جد دفاشي دائي ثم نهدما ما مت هدما wa balagna ajalana alladhi ajjalta lana mun kai lokacin da ka diba mana a rayuwar duniya rayuwar ta kare qala an-nar maswaakum ashi yace wuta ce makomarku khalidina fiha za ku dawwama a cikin ta illa ma sha Allah sai dai fa gurgurdan abin da Allah ya so ma'ana tsawon lokacin da za su yi a cikin kabari wannan firi azaba ne mun gane wannan ai shine wannan ake ba illa ma sha Allah ma'ana muddata baqa'ihim fi quburihim ba'da mawtihim qabla qiyam as-sa'a gurgurdan lokacin da za su zauna a cikin kaburburan su da azaba da za a dinga musu ta kabari addu'a za su dinga ya Allah ka kata da alkiyama dan sun san masifa da bala'in da za su tarar a can wallahi ta ya wannan nishin kabarin to da an koma lahira kuma an koma a san gidan da goma kenan ko ba maganar sauki kuma ba maganar saurarawa Allah ce innal mujrimina fi azabi jahannama khaliduna lalle masu laifi suna cikin wutar jahannama suna masu dawwama a cikinta la yufattaru anhum ba a saurara musu azaba ko da daidai sukan daya wa hum mublisun kuma za su ci gaba da zama suna gauraye da wannan azaba Allah ya ce wa ma zalamnahum ba mu zalunce su ba ولكن كانوا هم الظالمين سوني نن سوكا كسانشي ما فين ظالمشي إذا أذابا تي أذابا بلائي يا بلائي ونادوا يا مالك لا تدن كرا يا مالك يا ترموتا ليقضي علينا ربك كروكا من أبجد كمن يكشف مهوتا قال سيشي لسو إنكم ماكثون لليقوا masu ci gaba da zama ne a cikin wannan gidan wutan laqad ji'nakum bil haqqi ai mun zo muku da gaskiya walakin aktharakum lil haqqi karihuna sai sai dai mafi yawan ku nan kuna kyamar karban gaskiya kuna kin gaskiya an abrabu amran fa inna mubrim ko suna ganin sun shirya wani makirci ne wanda bamu gane ba to mu ma mun shirya musu wani makircin ga suna cikin shi أم يحسبون أنا لا نعلم سرهم ونجواهم koko suna tsammanin ba mu san abin da suke ɓoyewa ba ne da irin gana wanda suke yi a ɓoye a keɓance tsakaninsu Allah ce bala eh mun sani wa rusuluna ladaihim yaktumun akwai manzannin mu mala'iku waɗanda suke rubuta duk abin da suke yi a lokacin da suke wannan al'amari Allah ka tsare mana imanin wa qala alladhina fi an-nari لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب وأن سكش قوتا يا فدنا كلا سنة شوى كروقا من أبنجدي منا يدن سسوتا من قودا يني ايتك نا عذابا باوان الذي مسونا الدعاء باوان الذي مسونا الدعاء شيء التي لا يخفف عنهم ولا هم ينظرون بذا أتبت ثورة رامز لعذابا با kuma ba za a taɓa jinkirtawa ɗan jira ba iri da za a ce to ka je asibiti baka da lafiya ce to je ka OPD ka ɗan jira ko eh kafin a zo a duba ka to wuta babu wannan za a ɗaure kan ya kulle ka kuma da ka isa wutan kawai da duka za ka isa ba maganin jinkiri Allah ka tsare mana imanin haka ya ku ƴan uwa mu ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala mu gyara ayyukanmu mu kare kanmu daga dukkanin abin zai lalata mana imaninmu ka ji abin da zai faru a nan da kansu suke faɗa cewa lallai mun yi wa juna mun more ma juna wani ya nemi kaza wani ya mishi wani ma ya nemi kaza wani ma ya mishi ana ba tarihin wani daga cikin malamai a garin Kano aka ce shi mahaifin ya ga dama kawai sai ce yanzu ya salla a Ka'aba to ashe akwai wani aljani da yake wa hidima ne akan abu lokacin da zai rasu sai ya kira ɗansa wanda yake sai ya masa gado sai ce mishi idan yamma ta yi ka je wuri kaza ka faɗi kaza da kaza za ka ga wani rakumi ya zo ka hau wannan rakumi duk inda kake so ya kai ka a duniya zai kai ka haka kuwa kai ya ce da shi muke amfani in za mu je maka ko za mu wani abu sai ya kai mu can dan je kaman ya je ya je wannan wuri ya ga wannan abu zahiri ya kuma hau to ashe tsari shine idan an je akan hanya zuwa akwai inda shi aljanin zai ajiye shi sai ya mai sallah sai ya yi sallar da zai bauta wa aljanin sai aljanin ya ɗauke shi ƙarasa da shi makka in ya gama ibada shi ƙara ɗauko shi aje shi a wannan wurin ya ƙara mai sujada sai ya ɗauko shi da shi gida ai shi fannin ne fa ɗaya an ɗauke shi an tafi shi tsakiyar sahara aka ce to ga yadda muke dama da babanka in muka zo din yana min kaza yace ni ba gaskiya ni ba zan iya ba zama baka ne ta sai duka bani to wala sai duka bani anan amma ni in ma su jada an kafirce shi wala ba zan yi ba ko baka aje ni tafiya ba shi a wurin saboda haka ana nan ana nan ya dinga yawa cikin sahara ya rasa inda zai yi yana nan kawai sai ya ga wato irin fulani masu kiwo na shi fulani na abin nan makiyaya suna kiwo so kai shi malam daga ina da yake dan jin larabci larabawa ne sai ayi kaza da kaza ga ga inda yake fito zo mu je nan yaje zauna a wurin tsawon shekaru ko tsawon wani lokaci ne tsawo har ya samu ya dawo gida a ƙarshe dai to kun je irin hidimar kaga shi ana kai shi je ibada amma wa cewa ibada shedan cewa so shaitan yana da hanyoyi iri-iri da yake bi zubatar da mutane in kana so karanta ga wannan ka karanta littafin izawatul lahfan min masaid shaitan ka karanta littafin al-furqan bain awliya ar-rahman wa awliya shaitan ni shaykh al-islam ibn taymiyyah Allah ta'ala ya kare mana imani jama'a lokacin mu ya kore zamu dakata a nan wajen ban mu ƙara aya daya akallallah wa kadhalika na'am وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون الله تعالى يقول وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا كما هكا نيمتي دورا wasu azzalimai akan wasu saboda abin da suke aikatawa na mummunan aiki ya ma'asharar jinni na'am يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين Allah ta'ala ce ya ma'ashar aljinn wal ins ya ku taron aljannu da mutane alam ya'tikum rusulun minkum yaqussuna alaykum ayati ashe manzanni ba su zo muku ba daga cikin ku suna karanta muku ayoyinmu ayoyina wa yunzirunakum liqa'a yawmikum hadha kuma su ne muku gargadi game da zuwan wannan ranan da kuka zo kuka same ni a nan qalu sai su ce shahidina ala anfusina ya Allah mu kanmu mun ba da shirin cewa mu dinnan azalimai ne mu dinnan kafirai ne wa gharratumul hayatud dunya rayuwar duniya ce ta ruɗe su wa shahidu ala anfusihim mu suka ba da shaida akan kawunan su annahum kanu kafirin lalle su sun kasance kafirai zalika
ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون ذلك wannan ya kasance ne allam yakun rabbuka muhlikal qura bi zulmin Allah madaukaki bai kasance yana halakar da wata alƙarya ba ta hanyar zalunci wa ahluha ghafilun alhali mutanen wannan gari a rafkane suke ina fata mun gane wannan Allah ta'ala bai halakar da su bane insha Allah ta'ala in Allah ya kai mu gobe sai mu ƙara wannan ayoyi mu ci gaba Allah ta'ala ya dace da mu akwai tambaya na'am na'am Hmm.
yana kan hanyar tafiya kuma sai tunani ya ƙara zuwa mashi akan wani sai ke ganin wannan na bayan ya fi labar na farkon da yi tunani Hmm.
ba shi wannan abu sai No.
ya ba abu na farko ya ba abu na biyu Na'am.
Eh, ranar da ake ranar da ake samu na niyya yana nan ko ya rushe na sai ko malam ya yi niyyar alkhairi amma bai riga ya yi ba sai kuma ya canza niyya da ka yanzu yana da niyyar abin da ya aikata ne amma wanda bai aikata ba shi ladan shi ina fata an gane wannan don haka niyya ita ana son abin da mutum ya yi niyya in ya aikata to Allah sai ya ba shi lada in bai samu damar aikata ba ne saboda wata matsala da ta faru akan hanya to sai a ba shi ladan amma wannan canzawa ya yi kamar ka zo sallah ne yanzu wani yana sallar nafila kai sai kai niyan farilla ka bishi ka kai za a baka ladan farilla shi a bashi na me na nafila ba ladan za a baka ba na'am malam ba da ba za a yi a ɗan sa ku wannan a ɗan karshe ba
a kyakkyawan niyyar ka dai da kai Allah zai baka ladan ka amma ladan sakamakon aikin Allah ba zai baka ba ka san ita kanta niyya da kudirin alkhairi tana da shi kanshi akwai lada sannan kuma in ka riga ka bayar din akwai lada kuma na musamman ka fahimta daga ladan niyya za a bashi amma ba ladan aikin ba insha Allah ta'ala na'am wannan kullum ana karatu za a ce za a sa mutum aljanna har abada har abada malam menene har abada shine lokacin da bai da iyaka shine abada ma'ana babu lokacin da za a ce yau fita daga aljanna koma duniya ka je ka ƙara shan wuya ka ƙara dawa babu wannan ranar jin daɗi ne wanda bai da iyaka kawai Allah ta'ala ya zama ce ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أبدا ما كفر عليني ألا تبي تبي أشكال هذا وإنما كفر الله تعالى جابر دامنا بقاتلنا الخير الله تعالى كبيامنا يا الله يا أمنا سوان هالي أيوكنا دبن دماء وأن أفاتامو مسمى أريوة النزير يا الله كيا يمسهل الكتكي الله كباك وكتا يا رب العالمين يا الله وأن المتاهدك كشي الأمة سقاشي دوشي وينسو su yi musu ainihin wa ta'alluci ya Allah muna roƙonka ka san su ka san abin da suke ya Allah Allah ka rubuta su Allah ka rusa su ya Allah muna roƙonka Allah ka sanya su zanto ganima ga musulmai Allah ka jefa musu cutar da za ta yi ta fama da ita wacce ba ta da magani Allah ka zare wa rayuwar tallafi Allah ka zare wa rayuwar tallafi ya Allah wanda ke tare da su ko yake jin daɗin abin da suke yi ko a ina yake ya Allah ka san abin da su kudurtawa idan akwai masu shirya cikin su Allah ka shirya da su in ba masu shirya Allah ta'ala ka kashe su tare da waɗancan Allah duk abin da kai da jarabci waɗancan na azaba da fitina da bala'i su ma Allah ka saukar musu Allah muna roƙonka dukkanin shugaban da kai danka wa shugabanci yake da tunani na kawo gyara ga al'umma da sauƙaƙa wa al'umma da yin adalci Allah ka taimake shi wanda kuma yake da ƙudurin takura wa al'umma don biyan buƙatar karan kanka ya gallaza wa al'umma ya Allah ka gallaza mishi Allah ta'ala ka hana shi sukuni ya rabbul alamin Allah ka zare mai tallafi Allah ka canza mana shi da wanda ya fi shi alkhairi Allah muna roƙonka wannan ƙasa ta mu Allah muna cikin wani hali Allah ta'ala ka kawo mana halin wadata da halin sararawa da halin tsaro da dukkanin ayyu- duk- dukkanin abin da zai zama alkhairi ga al'ummar mu ya rabbal alamin ya Allah ka yi umma a Gaza ana ci gaba da gallaza musu da hana su abinci an rubuta gidajensu ya Allah ka halakar da waɗannan Yahudawa tun daga na farkon sa ƙarshen su Allah ka sanya su su da ƴaƴansu zan to ganima ne ga musulmai ya Allah muna roƙon ka kai gaggawan kawo tallafi gare mu baki daya Allah kai gaggawan saukar da tallafi gare mu baki daya Allah muna roƙon ka kace mu roƙe ka kai ne an sai addu'a Allah kowannen mu nan da buƙatar na alkhairi Allah ta'ala ka biya mana Allah muna samun kafa da wannan zama da muke domin girmama littafin ka domin samun alkhairin ka domin samun saukan mala'iku a wannan wuri ya Allah dukkanin wata buƙatar mu ta alkhairi Allah ta'ala ka biya mana Allah ma- masu fama da talauci Allah ta'ala ka wadata su masu fama da kunci Allah ka yaye musu masu fama da bashi Allah ka biya musu Allah muna roƙonka ka dace da mu da asarin duniya da lahira Allah ka tsarkake zukatanmu Allah ka tsarkake zukatanmu baki daya سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
dawoma a cikin jami'in sa Allah ya ce ma annabi Adam ya sauko sai aka ce mishi qala amin ya ba'dukum li ba'din amma dai a cikin